والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yinin talata ina da kenan ashirin ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 a watan turawa muna takwas ga watan tara shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumel don ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari ina ga za mu tashi a kan lambar hadisi ta 579 darasi ma ina tsammani na 79 ko? 88 na za mu tashi darasi na 88 lambar babi nawa baya kirga babi na'am hadisin da muka kwana a kan shi wancan satin ya launa cikin babul a arabiya babin da yake jawabi akan komawa ƙauye da zama bayan mutum ya yi zaman birni muka karanta wani hadisi na abu huraira mawqufun alai wanda yake cewa alkaba'iru saba'un manyan laifuka guda bakwai ne malamai suka ce hadisin yana da hukumar rafi dan ba zai faɗa da kanshi ba lalle irin wannan maganganun irin maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda bai danganta mashi ba awwaluhunna na farkon manyan laifuka guda bakwai ita ce shirka ga Allah mun sha bayanin nukan shi kashe rai wanda babu laifin komai shine ke bin shi a girman laifi laifin da amma Allah madaukakin sarki ke azabtar da mutum na tsawon lokaci a wutar jahannama wa ramyul muhsanat da yin kazafi ga mata muhsanat sune mata kamammu kuma sannan mata waɗanda suke ƴaƴa ne ba bayi ba idan aka wa mace kazafi da zina ana wa mai kazafin ne hulala da dalili guda biyu matar ya zamanto a karan kanta kamammiya ce ba ballagaza ba ce ba shashasha ba ce ba mai yawan surutu ba ce a titi wannan shine sharaɗi na farko idan kowa abokin hirarta ne abokin zancenta ne in aka jefe ta da kalmar zina sai dai a yi abin da za a yi amma ana da buƙatar kamewa a ɓangaren mace na biyu kuma ta zamanto ya ce in bai wace in an mata kazafi da zina wannan ita ma sai dai ayi abin da za a yi ana buƙatar sharuɗa guda biyu to inda ya zama to cikakkiyar ya ce mai kamewa mai lizinta hijabi mai mutunci mai kyamkyam wanda mutanen unguwar lokacin suke tsananta suna ce mata mai girman kai in kaji suna ce mai girman kai to ma'ana ba ta saka musu fuska ba suna yadda ya kamata za ka ji suna kiranta mai girman kai eh ya za ka tashi aure ka nemi mai girman kai wala arabiyatu ba'da al-hijra na'am sai kuma komawa ƙauye da zama a bayan hijira ba hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ba ko dai daga hijira daga Makka zuwa Madina mutum ya koma ƙauyuka da zama ko kuma wanda ya dawo birni da zama bayan ya fahimci addini ya ga karatuttuka na addini ya ga ayyuka na alkhairi da wayewa da sanin mutunci da dattako da kaza da duk abubuwan alkhairi ya tashi kwaco kam ya koma ƙauye da zama wannan babban laifi ne da kusan mutum in ba tuba na musamman ya yi ba za a iya azabtar da shi a dalilin wannan amma malamai suka kalla menene a arabiya ɗin gunda zai zamanto babu na shafat na addini ba karantarwa ba ilimi ba wayewa ba ayyukan alkhairi zama ne ake na jahiliya irin ta farko da duwan da ya zo birni ya fahimci addini ko ya koma irin wancan zaman lallalifi ne da Allah madaukakin sarki zai iya mai uku ba ko bala'i akan shi Allah tsare ne sai imamul bukari ya kulla babin da za mu tashi a yau ya ce babu sakinil qura babin da yake magana akan mai zaman ƙauye ina matsayin sa yake eh su alqura malamai suka ce kashi duci akwai qura tana zuwa da sunan birni maraya ita ce bahaushe yake ce ma alƙarya ko maraya ita ce alƙarya a gun bahaushe ga sarki shanu ba ka cika mara ita ce alƙarya ko kuma alƙarya ita ce ƙauye nufe to to a larabci duka tana ɗaukan guda biyu alƙarya tana iya ɗaukan birni shi yasa aka kirawo ita kanta garin maka da ummul qura ita ce uwar maraya an kira ta da ummul qura wa tilkal qura naqussu alayka min anba'iha duk inda aka turo da annabi zaka tada qura haka Allah yake kiran wannan guri din to ana iya daukar qura da sunan birni garin da ya waye sannan kuma ana kiran qura shine ungurmin kauye wanda babu hanya ma da kakka da za ta kai ka garin kawai sai ke ci wani a duniyar da kenan a duniyar yanzu kuma akwai kullallin ƙauyuka da idan damuna ta yi ba a sake fitowa sai an ci hatsin kaka saboda ba ta inda za ka zaga ka shiga garin ko ina ruwa ya kewaye shi sannan idan ruwa ya ambala ya je garin kan a kawo agaji kowa ya mutu sannan in ana zaman rani gari ya bushe babu ruwa to mota ba ta isa ta je garin ba sai sau ɗaya a sati in ta barka sai wani satin to irin wannan su ne ake kira ƙura akwai gunda in ka shiga ƙungurmin ƙauye in ka manta ba ka so gihiri daga kasuwa da ku yi sati ba a cin gihiri a gidanka sannan ka kama rediyo ko ƙurƙurƙurƙur ɗin ma ba za ka je ba shiru babu labarin kwamito waɗannan su ne ake kiran su ƙura to irin wannan zaman me matsayinsu a wajen addinin musulunci sai ce haddasana ahmad ibn asim قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان صحابي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم yace ni manzon Allah ya gaya wa da manzon Allah ya zo yake ce mashi ya yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taskunil kafura ko la taskunil kufura kufur jam'i ne na kafar ita kafar ana yi mata jami a kufur me kufur shine irin wannan ƙauyukan da muka yi bayani ƙungurmin ƙauye da babu hanya ta jaki da kakkiya babu hanyar kwalta a zamanance duk ababen more rayuwa babu a irin wannan gurin wanda suna ake kiransa kufur sai manzon Allah ya ce wa sauban kar yi zaman irin waɗannan ƙauyuka ko rigage fa inna sakinal kufuri ya ce mazaunin kufur ka sakinin ƙuburi kamar mazaunin makabarta ne wanda yake zaune a irin waɗannan ƙauyukan da shi da matacce da yake cikin rami duk ɗaya fa inda sakinan kufuri ka sakinin ƙuburi mazaunin irin waɗannan kufur ɗin kamar mazaunin ƙaburbura ne ƙala ahmad ahmad yake cewa wani ahmad kenan Ahmad ibn Hanbal na Ahmad ibn Asim ne malamin Imam Bukhari cikin hadisin ko Ahmad ibn Asim da ya karantar da Imam Bukhari wannan hadisin sai yake ce da Imam Bukhari al-kufur al-qura abinda ake kira al-kufur sune al-qaryu waɗancan ƙauyukan na nesa da ababen more rayuwa ba sa zuwa gurin su to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar a zauna saboda ayyukan alkhairi sada zumunta sanin ya kamata sanin mutunci dattako ilimin alkur'ani ilimin hadisi bayanin fikihu bayanin aqida tauhidi duk ba za a same su ba wani jawabi daga malamai ramadan ya zo wani wa'azin mata wani wa'azin unguwa unguwa duk babu shiru zaka ji in an yi sa'a kawai sai kwandaleliyar waya mai rike caji ya rinka zarba gurmi yana ƙara higa dawa shikenan eh ba abin da zai ban da wannan sai ke ta to mazaunin irin waɗannan guraren kamar yana zaune ne a cikin kaburbawa babu wani abin raya addini to sai malamai suke ta kenan a ina ake gane alƙarya menene birni a gurin musulunci birni a gurin musulunci shine gurin da zaka ji an ce maka ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau ƙauye ko da gida ɗaya ne ko gida biyu ne in dai za a yi bayanin alƙur'ani an fahimce shi a karantar a yi bayanin hadisi an karance shi a karantar a yi bayanin fiƙihu a yi bayanin aƙida tauhidi to wannan baya cikin guraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a zauna gurin da kwatakwan ba a jin motsin musulunci wannan shi ne ake magana a kan shi to kenan duk girman maraya ana kiranta maraya ne idan akwai abubuwan addini akwai karatun addini da karantarwa inda za ka zo gari ka zauna ka ji shiru to wannan garin komun birnancin shi shi ma daidai yake da wancan kabari din eh dan uwa muna zaune da shi malam Yusuf yana ba mu labarin waɗansu mutane guda biyu da suka yi tafiya yana ji kasar Gabon suka je sun tafi ana saura kwanaki kaɗan a fara azumin watan Ramadana da suka shiga kasar babu wani abu da zai nuna musu alamu na addini da aka kawai da suka je suka shantake kuma suka zama irin yan gaban su ɗaya da aka yi nisa zama ya zama ɗan yace kai ni muna dab da ramadan muka taho garin nan wayya ake ciki da an ɗau azumin ko ba ɗauka ba aka ba su labarin gun da za su je su samu masallaci suka je masallaci suka tambaya aka ce har an daɗe da ƙare ramadan ɗayan ya ce to wannan ba garin zama ba ne ba to kaga ita wannan gari kenan duk da cewa birni ne tun dadewa zaka tsaye ka kama rediyo zaka ji akan su su wuni suke suna kwana suna disco to kaga wannan gari daidai yake da alfuku irin gurin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azaba dan ba za ka san an yi asuba ba za ka san an yi azhar ba za ka san la'asar ba za ka san magriba ba za ka san isha ba ba inda za ka karanta qur'ani ba inda za a ma bayanin makara bayanin alqur'ani ba inda za ka karanta hadisi ba inda za a ma bayanin hadisi don haka bisa wannan alkafur ko alkura da ake magana shine gurin da ba za ka ji motsin kowane irin addini ba to malamai suka ce irin wannan ƙauyukan har yanzu akwai su menene mafita suka ce ɗayan biyu ne ko dai a samu amaliyatu tahjir gwamnatoci su ɗauki nauyin kwashe waɗannan mutanen daga dazuzzukan da suke su dawo da su birane su zaunar da su wannan wajibin kowane gwamna ne wajibin kowane shugaba ne a da da su birane a zaune da su in wannan bata samu ba to wajibi ne a ware musu malamin da zai karantar da su addini kuma a ɗauka masa duk abin da yake da bukata don ya ji daɗin zama ko da baki baki ne a musu akai wannan yau in yi kwana biyu a dawo da shi akai wannan yau in yi kwana biyu a dawo da shi wannan in yi dole ne sai an yi in wannan bata samu ba ba za a dawo da su ba ba za a kai malami ba to wajibi ne duk wanda yake zauna irin wannan gari shi kuma ya taso bar wannan garin da zama dan da shi da makabarta duk ɗaya suke Allah madaukakin sarki ya sani mu Allah kiyaye shi yasa wato Allah ya kaddara a haife ka a birni a maraya to ko da dan iska ne kai fa da dan dama dama eh da dan dai da dan dama dama wallahi zaka iya ji an gaya maka Allah zaka iya jin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ko da tsokana ne zai karanta ma hadisi e wani dai ya kafa maka hujja zaka ji ya jawo aya dan ya ma dariya sidhi ma dai ilimi da yan kawanke zuciyarsa ta karba حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول وكان دي حديث ني اما تو تهانيا دين سمعت ثوبان قال ثوبان يتي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من الله يتي يا ثوبان لا تسكن الكفور كذا كي زمن قوي fa inna sakinal kukuri mazaunin kauye ka sakinal kuburi kamar mazaunin makabarta ne Allah ya tsare mu eh akwai wani guri da aka taba kai ni gona ce zan tsaya wala tunda muka tsaya da mun daga bakin kwalta muka lima mota naga tafiyar da muka yi kan mu kai nace wannan duk abin da yake gurin nan ba zan iya saya na dai hakuri ne ko a karasa wallahi da muka ji wanda za a yi magana da shi da ya fito ina kallon sa kawai na ji na tausaya mashi kuma abin tsotson ya fito da sigara a hannun shi wallahi gurin ban san yadda za ka ji wani abu na rayuwa ba babu amma haka yake zauna a gurin kuma na duba na duba na duba ban wani abu da za ka iya gani na rayuwa a wannan gurin kyautar haka baka aka ce ka je abin da yake dajin naka ne kamar akwai cutarwa inda aka ce kullum ya kaje ka dawo kamar akwai cutarwa a ciki amma mutum yana zaune a nan gurin to wajibi ne idan kana da irin waɗannan mutanen da ke ba su shawara aƙalla ko dubara ce ka musu wani da ke zuwa birni kana sai da ruwa wata ilkan ya wuce ya ji sakon amplifier ana gaya masa cewa kaza ya dace kaza bai dace ba wata ya kama rediyo wataƙil abin da ake tura masa a mp3 ɗinsa ko a cikin memory card ɗinsa wani lokacin a yi ranin sa'a wa'azi ya shiga ciki in aka yi sa'a kuma sai ya ji abin da ake faɗa a cikin wannan wa'azin a ba dan yana so aka tura ba shi yasa ne sai kira shi da ranin sa'a in aka yi sa'a kuma ya ji sai sakon ya ishe shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babul badu ila tila'i babun da yake magana akan ziyarar at-tila'i tila su ne batu da yake cewa pediments ban san yadda zan fassara su a hausance ba na shi manzon Allah ya hana komawa kawai na ɗari pyramids a pediment eh eh pediments kowane ma kowane fanni suna da yadda suke fassara kalmar amma dai ita din wadda ake nufi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gurin da zaka samu yana da tudu da kuma gangara a jikinsa slope shi a gurin yan geology shine dan wannan tsinin na dutse da ruwa yake rarakewa kaga ya dan fitar shape kamar na dan triangle shine yake kira pediment a wajen malamai masu zanen gini dan wannan design din da ake a jikin rufin ya fidda kamar haka dan kamar doron zabuwa da ake shine suke kira pediment to amma shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi a hadisi din shine ka fita bayan gari kamar mu yan jigawa to irin tudun hawan jigawa da gangarar shi eh malamai suka ce ita kanta tilai din haka kuma tana cikin zawatul adat kalma mai nufin abu bari da baki lokaci ɗaya tana nufin tudu din kuma a daidai lokacin tana nufin kwari ɗin to tun da babu irin wannan tiddan da kwarran a cikin madina sai ake magana yanzu ya dace mutum ya tashi daga birni ya fita inda wannan tudu da kwarin yake ko shi ma yana koma wancan hannun na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albadawatu ba'da alhijrati bayan ka zo birni ka koma ƙauye da zama shi ma zai fada ciki ko ba zai fada ciki ba shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya kulla babi a cikin shi shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi ruwa an ƙare wani lokacin yakan fita kamar shan iska ne kamar buɗar ido tunda ruwa yake taruwa a tudu to inda yake gangarwa sai manzan Allah je gurin ya tsaya sai ga yadda ruwan yake taruwa a tudun wannan ko yadda yake gangarwa daga wannan kwarin irin zubar ruwan za a ga akwai abin sha'awa akwai ɗebe damuwa daga zuci akwai ƙayatarwa sai ka ji kamanta wasu damuwa ta duniya to manzon Allah yana zuwa irin wannan kallon ruwa din shine dalilin da Imam Bukhari ya kawo shi da haka yanzu yau kana birni sai wata tafiya ta kama ƙauye dan ka je ka ga irin halittun da Allah ya ajiye da yadda ake shuka da yadda ake kaza da yadda ruwa yake kwanciya da yadda ake fito a ruwa da yadda ake samun itaciya kaza da yadda ake tsinkar ƴaƴanta irin wannan fitar ba ta komawa irin wancan hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a hadisan baya إن هجمر كاو مام بخاري أتين حديث أتين وانا بابي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المكدان ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدو نتنبي عائشة رضي الله عنها دنغني دفتا باين غري gonakai dajijjika ko cikin plantation mai matsayin shi qultu sai nace wa hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yabdu shin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana fita irin waɗannan bayan garin fa qala tace na'am tace kwarai ka kana yabdu ila haula ittila'i tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fita wajen waɗancan tiddan malamai suka ce in an yi ruwa ne aka ƙare sai manzon Allah ya fita sai ya je ya hau wannan gurin ya ga yadda ruwa ke gangarowa ta wannan guri ke ganin ayoyin Allah madaukakin sarki in ya gama ganin abin da ya gani ya gama nishadi ya gama daukan izinin shi sai kuma ya dawo cikin gida don haka fita daga birni zuwa bayan gari don daukan izina da kallon ayoyin ubangiji wannan babu laifi a cikin shi حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب نجا عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم ألوكة ديك حرام دائك الحج وضع ثوبه أمن كبيه ينا سوكي تفافن شي دغا كان كافدش ووضعه على فخذيه سيكم يدورا أكن سينيش فقلت سينتي ما هذا menene haka qala sai ya ce ra'aytu abdullahi yaf'alu mithla hadha naga abdullahi dan mas'ud yana yin kamar yadda na aikata shi idan ya fito bayan gari abdullahi ibn usayd da haramar aikin haji za ga akwai mayafi da suke sawa shine kwarjalle ko ko izar ko da kuma wanda suke yafawa na sama wani da kwarjalla ne na kasan ne ko na sama mayafi da kwarjalle ko na kasan kwarjalle na saman mayafi irin na mata to tunda a halin tafiya ne wani lokacin mutum yana dan so ya dan sauƙaƙa wa kanshi ɗawainiyar tafiya da cu da zafinta da waye sai ya sauke abin daga kafaɗa shi sai ya ɗora a kan cinye shi ma'ana zai zama to kamar kafaɗa shi babu tufafi a halin tafiya tun da ya sauke kafaɗarsa za a ga dandam kafaɗar a waje za a ga kamar ya yi abin bambara kwai haka shi ne wani sabi yake tambaya sa ma haza menene haka sai ce ra'aitu abdullahi ko abdullahi ya fa'alu misla haza na ga abdullahi yana aikata irin wannan shi yasa ne wani aikata malamai da suke sharhin bayanin sun ce an rasa mecece tarjama ta kai tsaye ko alaka ta kai tsaye tsakanin shi wannan hadisin albudu ila tila'i da kuma shi wannan hadisin wannan an yi bayani ne fita bayan gari dan ganin ayoyin Allah madaukakin sarki wannan kuma an ce idan ya hau jaki zai taho aikin haji ko raƙumi zai taho aikin haji sai ya sauke mayafinsa ya ɗora a kan shi ne shi malamai suka ce illa iyaka a wa'in mabu bukari uzuri a ce to ita ma tafiya aikin umara tana iya baka dama ai ka shiga plantation ka shiga ƙauye ka shiga birni ka shiga kaza to lokacin da kake fita irin wannan tila ɗin to shi ma kana da dama tun da fitar ce ta shan iska da buɗe ido to ka iya yin irin wannan idan ba zai bayi da wani fasadi ko wata barna ba wallahu ta'ala alam tare da cewa dai hadisi sun ce shi Abdullahi ibn Usayd din majhuli ne ma a wajen malamai su san shi ba duk da wasu kuma sun ce Imam an-Nasa'i ya ce sai ka ne wallahu ta'ala alam sai babi na gaba yace man ahabba kitman sirri babin da yake bayani akan mutumin da yake so a rufe sirri in an ji magana kar a yada ta matsoraci ne kenan ko mugulmaci ne idan ka yi zance ka zance kai ka zuwa kawai lokaci saura kuma in ji wannan magana ta fito in kai ce irin wannan kana nufi kenan maganar da ka faɗa ba gaskiya ba ce ba na? eh yana bukata a zauna lafiya kenan barna ka faɗa to shi ne Imam Bukhari ya kawo babin meye matsayin mutumin da yake so a rufe sirri kar a bude zance wa an yujalisa kulla qaumin meye matsayin mutum ya zauna da kowaɗanne irin mutane fa ya arifa akhlaqahum ya san ɗabi'un shi ayan mutane mabambanta ne har a cikin garin nan to me matsayin ka je gurin waɗannan ka zauna kuma ka sake koma gurin waɗannan ka zauna ka ji zancen waɗannan ka ji zancen waɗannan na gutsurutso ma ko mu dawo abin da siyasance tun da siyasa ce komai a siyasantar da shi ko me matsayin mutum ya je rumfar yan apc ya zauna in an jima ya tsallaka ya koma ta pdp ya zauna na idan mai kwasar zance ne a ne ba kwasar zancen ba kawai zaman ka je ka ji irin abin da yan apc suke tattaunawa a jima ka koma ka ce to sun hana bara mu ji tuwane da suke toyawa su ma ka je ka ji irin wadda da suke toyawa wannan mai matsayin wannan mutumin yana neman gurin gaskiya na'am to wani lokacin kenan ana so mutum ya zamanto mai rufe sirri amma mai son ganin irin wainar da ake toyawa wata ƙirshi da abin da babin zai yi magana in mutum ya zamanto mai son ganin ƙwaƙwaf mai son jin ƙwaƙwaf mai gani da idansa akwai abin zargi ko babu abin zargi a ciki to hadisin da ya raba gardama حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين yace Umar ɗan Khattabi da wani mutum cikin mutanen Madina kana sun kasance jalisaini a zaune Umar da wani mutumin Madina, radiyallahu anhu ma sun ware gefe suna zaune, tattaunawa kenan ake ko faja'a abdurrahman ibn abdul qari fajalasa ilayhi ma sai ga abdullahi abdurrahman ibn abdul qari fajalasa ilayhi ma sai zo gurin su ya zauna aga sarkin musulmi da ya ware ya koma gefe suke tattauna da wani amma wani ya kai musu kwasi sai koma gurin su ya zauna faqala umar sai umar ɗan khattab ya ce inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana mu ba ma son mutumin da zai ciccire zancen mu la nuhibbu ba ma son man yarfa'u wanda zai daga hadithana zancen da mu yanzu ka gan mu a gefen muna zance ka zo ka zauna ni kuma ba son mutumin da zan yi zance ya ƙara yi gaba da shi la nuhibbu man yarfa'u hadithana yanzu mun samu gaba ta farko ko man yuhibbu kitmana sirri wanda yake so a rufe sirri in yayi zance ini abin da Imam Bukhari yake nema a cikin hadisin ko ba laifi bace ba kurma bace ba amma a matsayinka na dattako ko na dattijo in kai zance baka so fitarsa ba sai zancen ya fita wannan kamar an cira kamar an ci mutuncinka wani lokacin ba mamaki niyyar alkhairi ce kai kace in Allah da hajjin wannan ta wannan shekarar wane zan biya mai kujera wannan zancen kai da wannan mutumin kake ba ka so zancen ya fita watakil abin ya tabbata watakil bai tabbata kowa he gari wanda mutum kuma ka ranka da ina godiya wallahi na ji an ce ka bani kujeran maka kaga ai ba gudu wace ba ko amma zaka ji ranka bai yi dadi ba saboda lokacin fitar zancen bai yi ba kuma irin sa ne ya faru a auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Hafsa ne ina ji ko na da Hafsa ko eh Umar dan Khattabi yaje ya samu Abubakar Siddiq yace ya ta Hafsa ina so in aura maka ita Abubakar Siddiq sai ya shiru ce ya tafi hafsa nake cewa zan baka shi yana gani ya kamata yana bada a karba kawai da karkarwa an san wace ce hafsa eh duk wanda manzon Allah ya aure ta kawai ba ba baya baya ba ce kawai tana da wata matsayi na musamman to Umar ya ce na kalli wani alfarmar misali na kama talla amma kamin shiru ka kyale ni sai abin ya bata mashi ya gangara wajen Usman shi ma datti da cikin sahabbai ya ce usmanu ta ce hafsa nake so in aura ma saboda ta dawo gida a matsayin zawara ba a san zaman zawara a gida in ta dawo laifinka ne ko kuma aikinka ne kai uba rika zagayawa waye zai raba ka da ita bala'i ce eh bala'i ce tabbas a yi ƙoƙari ta bar gida don haka to da ya zo sai ya ce usmanu ta hafsa ta dawo gida ya za a yi ina so na baka ita aure sai ce wala na yanke shawara ba zan ƙara aure ba kaga da duka wanda bukatar sa ta biya da ƙarshe yake ta wallahi wannan amsar ta Usman ta fi mai daɗi akan shirin da Abubakar ya mashi kai gara kai na gama sani shi kenan ba za ka ƙara aure ba da zan yi da kai can na yanke shawara ba zan ƙara aure ba shi kenan Abubakar kuma sai ya shiru da tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura yana buƙatar a aura masa Hafsa radiyallahu anha Umar ɗan Khattabi ya yi farin ciki ce dani ina da kamun kafa a ƙasa-ƙasa misali wai ga ma kuma da can ma sama za su aure ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ta zauna sai kuma ya samu Umar ya ce lokacin da kai mun bayanin auren yarka Hafsa na san ka ji haushi ya ce wallahi na ji haushi sosai in ma magana kawai kai hiru ka kyale ni ya ce manzon Allah ya min kyas akan aurenta shi ne mahallin shahidin da nake ne kaga wannan zancen wannan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ya fita ba ba kuma gulma bace ba ko ba kuma cin mutunci bane ba ko amma bai so ya fita ba sai ce manzon Allah ya min kis akan zancen walam akun li ubshi sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma bazan iya bude sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na ce maka a a aiko na ji labarin manzan tauhi kenan babu sirru wata kan umar yana koma gida da ce ki hamsa zo albishirin ki hidiya kin kusa zama umar mu'minina shikenan kafin kwana uku ya ga labari ya cika garin Madina ga Hafsa ga Umar kuma Hafsa ba ai Hafsa ba da san me yake faruwa manzo Allah bai san me yake faruwa ya ga gari ya labari ya cika gari mutane kis suke so akan zancen saurayi da budurwa ko mai aure da mai aure yanzu nan labari zai cika unguwa wata kai kuma dan tsitkai kafin ka gama lissafi ga har labari ya fita sai ce to in nace maka ga kis to na bude sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nace maka a a manzon Allah ya fasa kuma ina da sha'awa yasa ne shi Daka idan manzon Allah ya yanke shawarar zai aure ta ban bude sirrin shi ba in manzon Allah ya fasa auren shi ban toshe wa kaina kofa ba kaga kenan iya sanin me zaka dauka na mataki shi ma dattako ne da mutuntaka dan haka kenan an yi zance an ce a rufe ko kar a buɗa baya nufin gulma ne ko an faɗa abin da bai dace ba mutum ne ya kamata ya san me ya kamata a yi shi yasa a tsarin musulunci aka ce mutum ko zance yake maka zai ta ai shekaran jiya da muka yi tafiya to wannan zancen mai tsada ne ko bai buɗe baki ba ya ce maka wannan zancen amana wannan zancen amana ce kada kowa ya ji yana gaya maka amana ce kada kowa ya ji wannan zancen wannan ita ce karantarwa ta musulunci ita ce kuma tarbiyyar da ake magana a kanta wata yar kissa da na ɗan ji ta irin malamin sakandare yake ɗan wa 'ya'yan wa ɗalibansa na arabiya ɗaya yarinya da ta da gida da fili ta shiga ɗaki uwarta ta bi ta me yasa kika dage ta ce kawata ce ta ce ta yi alkawari ba za ta ƙara mun magana daga yau ba ni kuma ba zan iya kawance da wata in ba ita a duniya ba sai uwar da yake mai hankali sai ta ce masa to da me yasa ta ce ta daina yi miki magana sai ta ce zance ta gaya min ta ce kuma kada kowa ya ji ni kuma sai na gaya wa kawar mu wanci kuma sai ta samu labari na gaya mata sai ta ce aikin aikata ba daidai ba baki da labarin kissar Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi je guri kaza ka biya mu bukata da ya je garin biyan bukatar tunda akwai lokacin da ya saba komawa gida aiki ya rutsa kaga dole lokaci zai karu da tsawon lokaci ya karu yana koma gida sai babarsa ta tambaye shi ya naga kama kara baka dawo ba sai ce manzon Allah ne ya aike ni zuwa ga wata bukatar shi sai wata ce me bukatar ta manzan Allah sai ta ai kuma sirri ce kaga wannan uwarsa ce mahaifiya kuma wannan yaro dan shekara goma ya ma wannan misalin ko ya ma wannan tunanin yana da matukar wahala yaro yanzu da an aike da gida kace kai ya ka zo aike kai ce wallahi babana ne aike ni zan je in karbo masa panadol babana ne aike ni gurin alhaji wani in karbo masa naira 200 shikenan har ya baje uban a titi sai ya ce ai kuma sirri ne bukatar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kada ka kuskura ka bude sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce tarbiyya amma inda uwa ce ta yanzu ta ce kuma ni da na aife ka zaka ga wa sirru yanzu me take ga masa idan wata amana ta zo ka iya kirya ta a dalilin mahaifiya amma yana ga mata haka ita ce kada ka kuskura ka bude sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne shi da abin da ake nufi da menene kitmanu sir yace ba ma bukatar da daga bancan mu fa qala lahu abdurrahman lastu ujalisu ulaika ya amiral mu'minin ai bana zama da waɗancan mutanen barantana in kai musu labari ka wata kilke na akwai zancen da ake tattaunawa Umar baya so labarin ya kai gurin su ko ba san ba ko waɗannan mutane ne mutanen kirki ne mutanen banza ne yaƙi ne za a yi mai ake shiryawa wata siyasa ce ta gwamnati mai duk ba san mai ake shiryawa ba sai ce ai ba na zama da waɗancan mutanen ƙala umar bala sai umar ya ce haka ne kala umaru bala umar ya ce haka ne na da baka zamba da su sai wuce masa fajalis haza wa haza daga yau ka zauna da wannan ka zauna da wannan karka ware waɗansu mutane ka ce kawai kaɗai da su za ka zauna matsawar musulmi ne suna anta sunan musulunci ba barna suke da ta'addanci ba ko wani sabo na zahiri ka zauna da kowa fajalis haza wa haza ka zauna da wannan ka zauna da wannan wala tarfa hadisana amma kar ka daga zancen mu ko ka kawo musu namu ko kuma ka kai mun ka kawo musu ka kawo mana nasu ko ka kai musu namu duk inda za ka zauna ya zamanto kana da rukun tsoro in ka ji magana a nan ko da ta shafi can to kada ka ɗauka ka kai wannan gurin in ka jo ta can ko da ta shafi nan kar ka ɗauko ta daga can ka kawo nan amma ba laifi ba ne matsawar mutane ba ɓarna suke da ta'addanci da sabo a laifin ga majalisarsu ba babu laifi ka zauna da haka babu laifi ka zauna in muka dawo a siyasancen da muka ce mu bada misali ko da safa a ganka a rumfar NAPC da yamma a riga ka a rumfar NPDP matsawar ba za ka ɗauki sirrin ɗaya ka kaiwa ɗaya ba ba za ka zama to annamimi a tsakaninsu ba babu abin da zai hana ka zauna cikinsu Allah ya samu dace fajalis hada wa hada ka zauna tare da wannan ka zauna da wannan amma wala tarfa a hadisa na kada ka ɗauki labarin mu ka kai ɗaya gurin sun maƙala lil ansari sai kuma umar ya sake tambayar shi mutumin madina yanzu wannan da ya shigo an gama da zancen sako sai kuma aka koma wajen shi mutumin madina abokin zancen umar man tara nasa ya ƙuluna ya kunu khalifata ba'di wa kake ji mutane suna cewa zai zamanto khalifa a bayana man tara nasa wa kake gani ya ƙuluna mutane suna cewa ya kunu khalifata ba'di zai zamanto khalifa a bayana duk sarki yana da damuwa akan waye zai gaje shi duk shugaban ƙasa ciwonsa waye zai hau kujerarsa idan ya sauka duk gwamna damuwar shi waye zai iya kafawa akan kujerarsa wani yana yi da damuwa ce ta daidai da dacewa wani kuma yana yi don san kai ne da ɓarnar da yake so a rufe in ya aikata ta da yawan gwamnani da suke yi kamar su mutu a tsaye da ɗan takara suna yi ne don ya rufe ɓarnar da suka yi da taɓargazarsu wani kuma yana ganin ya ɗauko wani abin alkhairi ne wanda ‘yan kaɗan ne sai yake so wanda zai biyo bayansa ya gaji shi ya ɗora a kan wannan alkhairin zai fafutuka a kan shi wanda su ne ‘yan kaɗan ta umar ɗan katsabi ya tabbatar mai rasuwa ne zai rasu kuma in ya rasu tun da manzan allah ne ya bar kujerar abubakar ya hau shi ya taho yana da yake ne waɗancan biyun sun fi shi alkari a wurin Allah dole shi ma wata wata rana sai ya tafi da haka ko ana mai ran kai daɗe dole wata ran daɗewa za ta zo ga daɗewa za ta gure sai an zo gurin da kuma ranka ba zai ƙara sakan ba sai ki ta to suwaye kake ji suna zance mutane suna ganin zai zaman to khalifa a bayana a ƙaddada al-ansariyu rijalan min al-muhajirin shi wannan mutumin sai ya kirga masa ya ce dawa ne dawa ne dawa ne dawa ne dawa ne su mutane suke hasashe zai zamanto kalifa a bayana zai zamanto kalifa a bayanka lam yusammi aliyan duk lissafin da ya wannan mutumin bai sa aliyu dan abi talib ba kaga kamar kenan baya cikin yan takara na sahun farko farko da wane da wane da wane da wane duk za su iya zama amma ba saka Ali dan Abi Talib ba fa qala Umar sai Umar dan Khattab yace fa malahum an Abil Hasani yace me ya same su ba sa lissafa Abul Hasan a cikin wanda za su zama to khalifa a bayana kaga shi a wurin Umar dan Khattab ya san Ali dan Abi Talib yana da qualities da ya kamata ya zama to shugaba a bayansa to amma tun da ya tambaye shi menene ra'ayin mutane kaga ba zai ce a mutane ba dole kar ku ra'ayi kaza ra'ayi kaza ba ya tambaye me ra'ayin mutane me mutane suke faɗa yace wannan ra'ayin mutane da wane da wane da wane su suke kan sai yace famalahum an abil hasani me ya same su ba sa kirga abul hasan a cikin wanda zai zama to khalifa a bayana wannan maganar kamar Umar dan Khattab yana fidda ra'ayinsa a fili inda na rasu Aliyu dan Abi Talib ya zama to khalifa a bayana ya fidda ra'ayinsa kenan ko ko ya na faɗi nasa ra'ayi ya ce fa wallahi innahu la aharahum ya ce na rantse da Allah yana cikin wanda suka fi cancanta da kujera in kana alaihim in har shi ya tugabance su to ya cancanta da kujera innahum la aharahum yana cikin wanda suka cancanta da kujera isa wallahi duk wanda ya zauna ya ce ma akwai rahin jituwa tsakanin sahabbai da ahlul bait shi ya kirkiri wannan rahin jituwa kuma shi take ci yanzu wannan khattabi ne a gurin da Aliyu dan Abi Talib baya nan kuma baya so ma Aliyu dan Abi Talib ya samu wannan zancen ne fa asalin zancen inna la nuridu man yarfa'u hadithana ba ma son wanda zai daga zancen mu kada kuma ka ci aika Umar dan Khattab yana zancen fa kai ne zaka zama to khalifa a bayan shi to kamar an kulle wata fitina galibi ne abin da yake samu gwanon in yayin zance da ne ce kana ganin kowa ne nagari kaza a iya bashi kujera da mutum abin da gudur da ce almihirin ka ina ga gwan fa zai bar ma kujerar wa da ya ga wani ta tafi a ga masa shi yasa da an zo karshe ga mutum goma ko sha biyu ko sha uku kowa ce gwamna ya ce zai bashi kuma duk irin wannan zancen ne yake fita likit ne ake likit zance ne ake ɗauka ya ɓulla lokacin da ba so ɓulla ba yaka juwa na ya ja ya take da an yi wannan zance ya ga mutum ya fara siyo motoci sai ga an fara buga fosta muna fata fatan alheri eh sai ga an fara linka hido gwamna a sa akan gama-gama hudu a sa a guri kaza duk irin wannan fitina ce to kaga Umar dan Khattabi yana da ra'ayin Aliyu dan Abi Talib shugabanci a bayansa amma baya so a kai maganar gure shi dan saboda me katta zaman to fitina idan Allah bai kaddara lokacin kasancewarsa yayi din ba yace in kana alaihim innahu la ahrahum innahu la ahrahum in kana alaihim an yuqimahum ala tariqatin min al-haqqi ya ce ya fi su cancanta in shi ne ya kamanto shugabansu ya tsayu da su akan hanya ta gaskiya ya ce wallahi in ya gaji mulki a bayana ina kallon mutanen da suka yi saura yana da jajircewar da zai iya tsayawa da su akan addini ba tare da amfan ɗari ba to ka kuma duk mutumin da zai ja ka akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya tabbatar ma da alkur'ani ya tabbatar ma da hadisi wannan ya dace zama to shugaba cikin waɗanda za su shugabance ka Allah madaukakin sarki ya samu dace amma da Umar ya zo rasuwa sai ya ce ba zan ɗauki nauyin ta ina raye ba ban kuma sake ɗaukan nauyin ta ina mace na shugabance ku shekara goma sha biyu ya ce na san zan sa in yi jawabi a gaban Allah madaukakin sarki in kuma ce wane ya zamanto shugabanku in yi bayani akan abin da ya ce ba zan yi ba ya ce da wane da wane da wane da wane ya ce ina ganin kuna cikin mafiya alkhairun sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya bar duniya kuna cikin mafiya alkhairi guda shida ku je ku zauna ku ga wa ya kamata ya shugabanci musulmi a bayan na rasu ya ce abdullahi dan umar ɗana kenan ya je ya zauna da ku ya ji yadda maza suke tattaunawa akan al'amarin siyasa ya ji yadda ake juya ta akan tebur ya ce amma kare ce uffan bai da kalma duk abin da ya faɗa da hida banza duk ci amma ina so ya jiya ake juya siyasa da shi sa za a ga hatta sarakuna idan suna so wane ya garuge su wane ya san al'amarin fada sai ga wani lokacin ya ja sai ajiye shi a gefe sai ga kamar wasa yake bai san abin da ake ba amma wannan musayar maganganun da take tana koya mai siyasa ta zamantakewa da ta mulki isa wanda ya yi nisa ya tafi yake yabo da wanda aka zaunar aka karantar da hitsarin mulkin da an zo ne ga afili da bambanci tsakaninsu to tun daɗin haka ake ya ce to ya zauna a cikin ku ya ji yadda ake tattauna amma bai da kalma mana koda ta kama za ku yi ƙuri'a to bai da ƙuri'a a gurin hoto ne kada ku ce to ya sa wannan ya samu wannan ya samu uku kar a kirga da tasa kuma kada ce muku ga ra'ayi kaza ko ga kaza haka ake a cikin su suka fidda tsarin da suka yi suka bi zamantakewa ɗaya karɓi shugabanci ya yi duk shawara bai yanke shawara ba sai da ya shiga duk wani gida da ake da sahabi sai da ya shiga tsakanin wane da wane wa kaga ya dace bacin wani ya ce ya sauka baya bukata wani ya ce baya takara wani aka dawo mutum uku na ukun ya ce to ku biyun kun yarda da duk abin da nazartar suka ce sun yarda Usman da Ali suka rage yace to ni ma banda ni a takara amma zan fidda wanda ra'ayin musulmi ya karkata kanshi shine yake ce to duk inda wani mutum yake sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko namiji ko da mace sai da ya sirra da shi matsawar a cikin garin Madina yake in unguwa ce zai zauna zai ji ra'ayinsu da ya ƙarshe ya gama fidda alƙaluma cewa Usman ɗan Abi Talib zukata sun fi karkatuwa zuwa gare shi zuwa ga wannan lokaci kuma ko daidai da wani hadisin yana nuna an fi karkatuwa zuwa ga Usman sama da shi dan ba a lissafa da shi din ba to wata hikima ce ta Ubangiji duka wannan hudin Allah ya kaddara sai sun zama to khalifofi inda ɗaya ya riga ɗaya to da ɗaya shi ne mulkin ɗaya da Umar ne ya fara hawa da Abubakar ba zai yi ba da Usman ne ya hau da Abubakar da Umar ba za su yi da Aliyu ya hau da Abubakar da Umar da Ali da Usmanu duk ba za su yi ba tare da cewa kuma ba girman shekaru aka bi ba dan a girman shekaru Abubakar shine ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Usman ibn Affan in baban manta ba Usman kamar ya girmi Abubakar a shekaru ko kuma Abubakar amma dai tabbas Usman ya girmi Umar dan Khattab to amma kaga da shekaru aka karba Usman yayi to da Umar ba zai yi ba amma tun da akwai bambancin lokacin rasuwa sai aka ce umar ɗin ya fara yin shekara goma sha biyu kuma ya rasu sannan kuma usman yana babba ya gajin mulki a bayansa kuma ana yi yaro ya fara hawa sannan babba ya karba ko kamar kwankwasa da ganduje ai ganduje ya girma kwankwasa ko amma kuma shi kwankwasan ya fara yi wata ilke na inda babban ya fara yi da ya rufe kofar karamin duk da ta ita wannan mai wa'adi ce ta musulunci ba ta da wa'adi in ka hau kawai sai ka sauka sai lokacin da mutum ya rasu to haka Allah ya kaddara Usman ya zama to khalifa na musulmi daga bayan ya rasu kuma Allah ya kaddara lokacin Ali ibn Abi Talib yayi ya karbi shugabancin musulmi shi ma ya tasa shekara shida da yan saura din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al khilafatu min ba'di salatu khalifanci da za a yi a bayana shekara 30 ce in ka hada biyu ta manzon Allah sa'a ta Abubakar sha biyu ta umar ka hada sha biyu ta usman kana da a goma ta usman ko za ka samu shekara nawa kenan ashirin da hudu sai kuma shida ta aliyu dan abi talib da yan watanni su ne shekara talatin da ɗoriya da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne kalifanci a bayansa daga nan kuma za a koma irin mulki madadin kalifanci kuma za a koma mulki tsarin yadda za a gudanar da gwamnati zai koma irin tsari ne na sarautu na masarautu kuma haka aka koma din abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace na'am tambaya ta farko yan kwamitin karatu ne sun ce kusan asusun yayi ƙasa da haka duk wanda za su iya taimaka da abin da Allah ya kore musu kofa abu da take wasu ƴan kwace su zagaya ciki da wannan masallaci din Allah ba da ikon taimakawa na Allah gafarta malam da fatan malam ya wuni lafiya insha Allah da sauran jama'a amin dan Allah malam a sani a cikin addu'a akan wasu abu da suka sako ni a gaba Allah ya yaye mun da sauran musulmi baki da to duk abin da ya sako ka gaba kake jin tsoron sa yake zama barazana a gare ka ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare fitina da bala'in da ke cikin shi wanda suke na alkhairi ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya sada mu da su baki da assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam ina so a kara mun bayani akan yadda ake sallar istihara Allah mai da malam gida lafiya kawai sallah ce idan kai raka'a guda biyu in ka bo sallama kafin ka yi sallama bacin ka yi tahiya ɗin kenan sai ka faɗa addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai ka ambaci bukatarka neman kuɗi ne kasuwa ce neman aure ne canjin mota ne menene duk abin da kake faɗa ka ambaci sunansa a wannan lokacin sai ka sa khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqadirhu li thumma yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra shi ma sai ka sake ambatan shi sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadir li al-khaira aiso kana sun maradini bihi in kai kai sallama shikenan ba mafalkin da za ka gani ba abin da za ka gani ba mala'ikan da zai zo ballantana wani aljani in abin zai iyu da alkhairi zai iyu idan babu alkhairi din nacinka ba zai iyu ba assalamu alaikum malam mutum ne taho daga katsina ya zo shi gumel ya yi karatu ya halatta a bahi ya ja sallah bayan an san cewa ƙasar zai yi ya halatta malamatin idan zai fara karatun fatiha sai ya yi bismillah a bayyane a raka'a ta farko da ta biyu malam menene hukuncin shi sallah ta yi daidai Allah mai da malam gida lafiya amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin